أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa barkanmu da haɗuwa a darasi da muka saba gabatarwa mai taken wato الاستنباطات من خلال الآيات القرآنية وكما التأملات في القرآن الآ- في الآيات القرآنية الكريمة وكما الدروس المستفادة من الآيات القرآنية to mun gabatar da darussa dai a bangare daban-daban na alkur'ani mun dan tattabo dan su janibai ko ba haka ba kuma har Allah ya kaddare muka samu muka shigo cikin suratu Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslim was sahabati ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin to eh, a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qala alladhina kafaru li rusulihim haka ko in ban manta ba to tun da za mu tashi a wannan wurin na farko dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim muna ji da kyau ko na'am
wannan ayar Allah ya ce kafirai qala fi'li madina ko ba ka nan bane wa qala alladhina kafaru aslin shi qawala ne kenan wawun ta yi infitahi tana da fatha wa fataha ma qablaha fa qulibat alifan qala aslin shi qawala yaqulu aslin shi yaqulu ina fatan dalili kuma qawlan ake cewa duk da yake wasu larabawa suna cewa alqal wa iyyakum wal qil wal qal kamar da cikin hadisi na'am to ƙil ina asin shi ƙiwulu ne to saboda wato eh, mujanasatul kasra sai an ce ƙil Na'am.
alƙal kuma ba a maida wawun kin ba ta ko ta koma asalinta na wawun saboda wasu laraba suna nutqi da wannan sai sun kai nutqi da wancan asali irin na fi'ili na ƙala mun gane wannan da kyau Allah ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sun gaya ma annabawansu li rusulihim sinun tana da damma wannan ita ce qira'a ta jamhur duk da yake Abu Amr ibn al-Ala al-Basri yana karanta li rusulihim sai yayi sukuni wanda galibin mutane ba da qira'a Abu Amr suke karanta ba amma li- su da sinun ke- sukuni suke ma sinun din kaga baka iya bambantawa in baka san ilmul qira'at da kyau ba da tsakanin li rusulihim da kuma li ruslihim to an yi sukuni sun kace littakhfif an gane ko wallahu ta'ala alam wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sun gaya ma annabawansu an gane ko suka ce la nukhrijannakum min ardina za mu fitar da ku daga cikin ƙasan mu kenan ƙasan mata su ta tun da su adda mulki ba ta Allah bace an gane ko Na'am.
aw la ta'udunna fi millatina ko ku dawo cikin hanyar mu ko addinin mu ko shari'an mu ko godaben mu ko tafarkin mu mun gane wannan na'am To, kafin mu ci gaba da bayani nan akwai wasu abubuwa masu yawa, za mu taɓa wasu daga cikinsu. Abu na farko ilmul munasabat, shin wannan ayar menene munasabatar da ayoyin da suka gabata? An gane ko? To, eh, wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ita wannan aya tana da alaƙa ne da ayoyin da suka gabata ta fuskar ba da tattaunawar da annabawa suka yi kenan uslubul muhawara ne mustamir ina fata ana fahimta ta kenan waɗansu daga cikin malamai in ka diba cikin mushaf na darus sahaba na tanasukul tanasub wa tanasukul ayat suna ganin cewa muhawara ce Allah yake kawo wa ta hikaya an gane ko ma jara bainal anbiya wa umamihim abin da ya faru tsakanin annabawa da mutanensu mun gane wannan da kyau ko tunda Allah ya faɗi qalat rusuluhum afillahi shakkun ko ba haka ba tattaunawa ta suke yi kenan qalat rusulum qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum ko ba haka nan bane to kinan wa qala alladhina kafaru li rusulihim bayan dai an tattauna kafirai suka ga basu da hujja to sai suka kuma amfani da hujja ta karfi dama haka azzalumi yake kullun yaga an fi karfin shi da hujja sai ya kuma amfani da karfi na wato karfin tuwo ina fata ana fahimta ta fir'auna da suka tattauna da annabi Musa ya ce mishi la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin kaji yanzu hujjar shi ba wai a tsaya a bada hujja ba a zai sa zai daure shi to wagga ita ita ce hujjar masu karhi ita ce hujjar masu kuɗi su ce ai su suna da kuɗi kidan ba sai sun bi gaskiya ba yo alakar kana da kuɗi daban alakar gaskiya daban ina fata ana fahimta ta har suna cewa lau kana khairan ma sabaquna ilai ina fata ana fahimta ta wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin ko siya'a su suna da diya masu yawa don haka ba sai sun bi gaskiya ba nahnu aktharu amwalan wa auladan kasancewa kana da diya masu yawa daban imani daban ban sani ko ana fahimta ta ba ko kuma a'a ka ji la nukhrijannakum min ardina zamu fitar da ku daga cikin garin mu yankin mu kenan suna alfahari da su su adda gari ba wai suna alfahari da su adda gaskiya ba ina fatan ana fahimta ta to wannan shine zaka ga kuma kowane zamani haka ne ake tafiya galibi in muka duba yanzu turawa hujjar da suke kafawa a gare mu suke da kayan yaƙi suke da kirkiri suna iya kashe wanda suke so a kasashenmu su bautar da wanda suke so su tsaci arzikinmu hujjar ba wai da saboda arzikin nasu bane a'a suke da ƙarfi shi yasa sai ka bambanta tsakanin quwwatul haqq da haqqul quwwa an gane ko quwwatul haqqi ƙarfin gaskiya da haqqul quwwa haƙƙi na ƙarfi mutum ya ba kan shi haƙƙi saboda yana da ƙarfi mun gane wannan da kyau ko to wannan shine abinda su da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa wannan tattaunawa ce da ta yi zafi tsakanin kafirai da annabawa suka faɗi wannan mun ji wannan da kyau ko amma ibnu ashur mai tafsiri sheikh muhammad tahir ibnu ashur wanda tafsirinsa a tahrir wa tanwir ne mujalladi kusan goma sha biyu ne a taba'a ta tunus an gane ko kuma akwai wata sabuwar taba'a da aka yi wadda tana da tsada kwarai da gaske za ta iya kusan jika 250 haka zuwa jika 300 taba'a ce mai mai kyau tafi waccan ta Tunis kyau an gane ko to Ibn Ashur kuma ya yi shekara 39 ko yana rubuta wannan littafin nashi at-tahrir tanwir domin akwai ayyuka tare da shi sannan kuma yana rubutawa ne yana kirdado ba wai haka na shi ka kwaso magana bai rubuta babban malami ne wanda a uslubi na balaga ne har yanzu a duniyar da muke cikin yanzu babu tafsiri na balaga irin nashi don yana amfani da sauran littattafan da suka yi bayanin balaga ta alkur'ani kuma ya kara da tashi bayawa da Allah ya bashi kuma larabcin sa yana da karfi in ba ka san mustalahatul balaghiya ba wani lokacin baka iya fahimtar ma abin da yake son ya ce shi yasa kamar tafsiri na Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wanda bai san fannoni da yawa ba bai iya amfano da wannan tafsiri dan yana cikin wani fanni yake fada cikin wani fanni ka ji shi cikin balaga ka ji shi cikin usulul fiqhi musamman usulul fiqhi saboda malami ne ya san shari'a kwarai da gaske ya yi fice a fannoni daban-daban amma wajen tafsiri da shari'a ya fi fice a duniya ina fata ana fahimta ta to shi kuma ibnu ashir wanda bai san qawaid na balagha ba alal aqalla ya san qa'idodi na balaghatul wadiha in ma yana ya har da ce kuma ya san da ake amfani da su dan ya gane wannan tafsiri in ba haka ba galibi duhu ne mutum zai gani saboda larabcin sai yana da karfi kwarai da gaske shi yasa ba Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yake cewa larabcin Ibn Ashur akwai karfi gare shi to wanda ko dukkan ji Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce larabcin shi da karfi kasa abin ba wasa bane almuhimmu da Ibn Ashur a cikin tafsirin sa shi ya tafi cewa ba wai manzanni ne suka tattauna da annabawa ba ina fata ana fahimta ta yake cewa taghyir uslubil hikaya da Allah ya canza uslubi na hikaya domin nan ya kamata a larabci a ce an gane ko wa ƙaluri rusulihim sai an ka ce wa ƙalallazi na kafaru ya ce to an yi tagyiri na uslubi na hikaya an gane ko tagyiru uslubil hikaya bi tariqatil izhar dun al idmar sai an kai izhari ba ai idmari ba me an kai izhari an ka bayyana an ka ce qalal ladhina kafaru ba a ce qalu ba an ka kawo damiri sai an ka kawo suna ismul mausul yace to wannan yu'zin kamar yana sanar da cewa abinda ake nuhi da alladhina kafaru waɗanga ba waɗancan kafaru na farko ba ina fata ana fintata kenan waɗancan kafirai da annabawa suke tattaunawa da su ba su ake nufi ba kenan kaga shi ya saba mami ya saba ma sauran tafsirai an gane ko yace abinda ake nuhi da allazina kafaru ala tariqatil litifat ma'ana kama an juya ne ana magana ne da kafirai na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Allah ce wa wailul lil kafirina min azabin shadid to waɗannan kafiran su ne ake magana kansu ba waɗancan ba da an kace qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una to na akwai iskali tunda in an ce ƙuraishawa ake nufi to an ce ba a ce wa ƙalar ladina kafaru lirasulihim ba sai an ka ce lirasulihim kuma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne an manzo ko ba haka ba to sai ibnu ashur yayi amfani da wata ka'ida mai nisa akwai lokacin da ake kawo wa jam'i amma guda ake nufi an yi ne don girmama shi hujjar da ya kafa daga ciki akwai aya ta cikin suratu wato saba وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم ستمي فكذبوا رسلي ستنا فكذبوا رسلي أنا نفن سن قرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مي رسلي للتعظيم ina fata ana fahimta ta kuma yana ganin cewa kamar a cikin suratul hadid ina fata an fahimce ni inda Allah subhanahu wataala yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi da rusulana anan don shine shine aka yi ma izini da jihadi ya dauki karfe yayi amfani da shi amma wannan magana tana da rauni sannan kuma ya kafa hujja da aya da ke cikin suratul ghafir ina ganin inna lan nansuru rusulana ne wallazina amanu fil hayatid dunya mu za mu taimaki manzannin mu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi saboda lokacin da wagga aya ta sabka shi kadai ne manzo can kuma wa anzalnal hadid da kafa hujja da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi yana ganin shi kadai ne an ka ba dama yayi amfani da karfi amma wannan magana tana da rauni domin annabi Dawud ai shi ma an hore mishi karfi wa alanna lahul hadid ba sani ko mun fahimta ba to banda shi kuma in muka duba kamar hujjar da ibnu ashur ya kawo ibnu jarir tabari shi ma a wani wuri yana da irin wannan ra'ayi in ka diba cikin suratul mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗa an gane ko to a lokacin da wannan aya ta sabka ai duk manzannin Allah sun shuɗe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya adda saura ina fata ana fahimta ta shi yasa sai malamai wasu suka ce manzanni ake nufi wasu kuma suka ce a'a abin ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai don shi kadai an manzo a wannan lokaci ban sani ko mun fahimta ba amma shi ibnu jarir tabari anan ne yake da wannan ra'ayi ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai duk inda ta kai ta kawo shi dai ibnu ashur yana ganin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ake nufi amma dai a zahirin lafazi yana nuna dukkan annabawa ne domin Allah yana ba mu labarin abin da ya faru ne kuma in an ce ya ayyuhar rusul an gane ko ya ku manzanni duk da yake an kira su ana ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abinda an kaga manzanni shi ko yana daga cikin su kina wannan ba shi ke nuna cewa ba shi ne ake nufi shi kadai a wannan wuri mun gane wannan to ne kuma inda an ce fakazzabu rusuli sun karetar da annabawa na duk wanda ya kareta annabi guda ai kamar ya kabartar da annabawa ne wanda cikin sura shu'ara ai mun tattauna kan wannan kazzabat qaumu nuhin al mursalin mutane annabi nuhu sun kareta manzanni to kaga ana nufin sun kareta annabi nuhu domin duk wanda ya kareta annabi nuhu abinda yazo da shi annabi nuhu yazo da shi tauhidi ne kuma abinda sauran annaba sun zo da shi shine mi tauhidi shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura ala al-mushriki na mata da'uhum ilai mun gane wannan da kyau to wannan kenan sai zaman to ra'ayi zance mafi inganci shine cewa dai tattaunawa ce ta mi ta wato annabawa da kafin rasu sai zaman to wagga maganar kafirai ne suka gaya ma annabawan su wannan mun ji wannan da kyau wannan shine zance mafi inganci tunda in an ce sun gaya ma annabawa ko manzanni haka ai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma manzo ne kenan ko ba su gaya mishi ba za su gaya mishi wannan magana ta riga ta kari wallahu a'lam mun ji wannan da kyau ko to yanzu sai mu dawo cikin waɗansu ilmummuka an gane ko akwai ilmomi daban-daban saboda lokacin da kake tafsirin alkur'ani akwai abubuwa da kamata ka hankalta ma na farko fanni fanni ko wace jumla ka zo kanta ko kalima ka hankalta ma an gane ko ka hankalta ma fannoni daban-daban na biyu ka hankalta ma ƙa'idodin wannan ilimin lokacin da zaka tattaunawa akan wannan matsalar da ke cikin wannan ayar da haka ne sai ka iske karatun kai na bunƙasa da izinin Allah mun gane wannan da kyau to wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sun gaya ma annabawansu in mun ce ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana yiwa kafirai sun gaya mishi haka ina fata da finta da zamu fitar da kai ko kuma a'a in ma basu gaya mishi ba to cikin haƙƙin annabawa sun riga sun faɗa shi kuma za su faɗa to tunda Allah allamul ghuyub ya san za su faɗa shi yasa ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim dan mu fita cikin iskali to kuma wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sun faɗa me yasa Allah ce alladhina kafaru bai kasu sunayen su ba saboda a nuna maka abin da ya tunzura su sun ka gaya ma wannan annabawa wanga magana saboda su kafirai ne ba su imani ba kafaru kuma bai ka abin da sun ka kafirce ba hasful muta'alliq kafaru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir mun ji wannan da kyau to madalla yanzu kuma sai mu tafi zuwa ga wani abu أنواع خطاب القرآن إمام السيوطي أتكين الإتقان في علوم القرآن يا كاو أنواع خطاب القرآن ناتا بقى يمكو سن كي نوئي كسان أربعين بمنتا بكو أربعين دا تكسني كو همسين دبيوني نادي منتا المهم دي نوئي نوئي دباندي ina fata an fahimce ni to nan annabawa ba zamani guda suka yi ba annabi nuhu bai yi zamani ba da annabi ibrahim ba lokaci guda suka yi ba wanda za ka ga wasu annaba sai Allah ce wani annabi wani ya shuɗe sannan wani annabi ya zo ko ba haka nan bane annabi isa annabi isa sai da ya wuce sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ko ba haka nan bane da aka ka kissa annabi nuh a cikin suratul a'raf aka kawo kissa annabi hud aka ka kissa annabi salih an gane ko aka kissa annabi lut aka ka kissa annabi shu'aib sannan an ka ce thumma ba'athna min ba'dihim musa kaga kina da musa bayan su yazo wannan ya nuna annaba ba shi zamani daya ba to kuma yanzu na Allah ya ce wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sun gaya ma annabawansu ah to nan yana nufin lokaci guda ne a ba lokaci guda ba kenan kullun fi zamanihi wa makanihi ko da sun yi zamani guda ko ne a wurin da an ka tura shi da aka gaya mishi wannan sai dai annabi Musa da Haruna misali da yake sun rayu wuri guda a lokaci ɗaya tana yawa a haɗa musu a lokaci guda mun gane wannan da kyau to kenan nan ba ana nufin annabawa sun komo kote ɗaya ba ko in ce ɓangare ɗaya side shine wato kote a nangle an gane ko su ko manzanni sun koma can su ko kafirai suna nan sannan suka gaya musu wannan a'a ana nufin kowanne a zamanin sa a lokacin sa an gaya masa haka mun gane wannan kaga fahimta anwa'u khitabil qur'ani na taimaka ma dalibin ilimi to wa qala alladhina kafaru li rusulihim kafirai sun ce ma annabawan su lanukhrijannakum min ardina wallahi kenan nan shi la nukhrijannakum matsayin jawabul qasam yake al mahdhuf wallahi la nukhrijannakum min ardina mun rantse da Allah za mu fitar da ku daga cikin kasan mu kaga kenan ikhraj kenan aw la ta'udunna fi millatina ko ko ku dawo cikin wato hanyar mu anan la nukhrijannakum akwai qa'idatul ijmal wat tafsil na an ce kafirai sun gaya ma annabawansu kaga mujmal yanzu to amma akwai su annaba waɗanda nasu ɗin ya zo ƙarar a cikin alkur'ani mai girma ƙalu la illam tantahi ya lutu la takunanna minal mukhrajin kaga shi nashi ya zo ƙarara ban sani ko mun fahimta ba sun ce za su fitar da shi bal ma bayan wannan idan muka duba fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum kaga wannan ai qarara ne gashi an faɗa shi za a fitar da shi akwai kuma annabi shu'aibu shi ma an faɗa mishi wannan qarara qur'ani ya faɗe shi min nahiyati tafsir kenan qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ذا مفتدك من جوانا دا كيو يوا to kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi mutanen makka sun so su fitar da shi ko ba haka nan bane ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra an gane ko wa hum bada'ukum awwal marra kaga wa hammu bi ikhrajir rasul sun so su fitar da manzo anan akwai magana biyu sun so su fitar da shi daga baya suka fitar da shi amma ibnu ashur shi ya tafi cewa wa hammu bi ikhrajir rasul ba yana nufin fitar da shi daga makka ba wancan na farko a a lokacin da aka zo fathu makka bayan ya shiga suka so su fitar da shi Allah ya kare shi amma malamai suke cewa a'a sun so su fitar da shi kuma sun fitar da shi dan Allah ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka kaga duk waɗannan sun so su aikata su amma shi ikhrajin sun tabbatar da shi Allah ya subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi ma'ana sun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnay mun gane wannan da kyau yawwa to kenan almuhimmu dai lanukhrijannakum ya zo mujmal sannan kuma ya zo mufassal kaga wagga ka'ida sai kai amfani da ita to lanukhrijannakum kenan sun yi rantsuwa jawabul qasami ne wallahi lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina ko ku dawo ana akwai mas'ala ta lugha kuma akwai mas'ala ta aqida aw lata'udunna aw tana ɗaukan ma'anoni daban-daban ba ma'ana guda take ɗauka ba an gane ko wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna malamai sun ce na aw yaziduna Allah yana shakka na a'a bal yaziduna an gane ko akwai maganganu daban-daban mun ji wannan da kyau sai wasu malamai sun ce wagga aw ala babiha in an ce ala babiha kenan lil ikhtiyar ko mu fitar da ku ko kuma ku dawo kaga kenan ku zabi guda wasu ka ce a'a aunan bi ma'ana hatta kenan la nukhrijannakum min ardina hatta la ta'udunna fi millatina wasu kuma sun ka ce a'a au bi ma'ana illa kenan la nukhrijannakum min ardina illa an ta'udu fi millatina duk dai malamai sun kawo wannan to kaga wani in yazo kawai ketarawa na zai shi tumanye au bai san ma'ana nawa gare ta ba shi gaba eh ya kamata in ka diba cikin adawatu tafsir imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an ya kawo nan kuma akwai huruful ma'ani da malamai suka yi littafai daban-daban qadiman wa hadithan an gane ko wato nasran wa nazman sai ka same su duk in ka zo kan harafi ka ka wuce shi ka san wace ma'ana yake nufi ka san wace zaka bashi kaga aiki ya same mutum to wannan kenan amma mai so galibi zai samu littafin ad-durrul masul fi ulum al-kitab al-maknun ya tattauna kan wannan sannan kuma duk inda ya cimma harafi ko bai kawo shi bai koma ya ga inda ya kawo ma'ana shi don saboda ya gane inda an ka sama gaba mun kare wannan talo ga aiko to sai mu koma cikin aqida arama mu komo aqida ko tunda ita ajja gora to aulata udunna ko ku dawo kenan wannan sai wani ya fake da shi ya ce annabawa sun taba kafirci tunda bai yiwuwa a ce ka dawo kan abu baka taɓa yin shi ba
na'am
ka gani akwai aiki wanga zai kai mu zuwa ga babul isma babul isma kaga akwai wanda suna ganin Allah yana kuskure na fatan fahimci ni kaga kina Allah ba masumi bane to in mun ka kare da wannan akwai wanda suke ganin annabawa suna yin kuskure magana ce shin suna yin kuskure suka ce suna yin kuskure as-sagha'ir dhunub suna aikata kananan zunubai wasu suka ce a'a suna mukhalafatul aula ga abin da fi su wanda ba shi ba wasu kuma suka tafi cewa a'a su annaba kuskure ne ba sa yi kwata kwata cikin tablighir risala kuma ba sa yin kaba'ir wasu suka ce a'a annaba ma suna iya kafirta sannan su dawo hashawiyya su suna ganin annaba na iya kafirta wata akida sai kake ma hashawiyya ina fata ɗafin tasirujin su a hashawiyya kaga daga hashawo na ai banza da hikinan an gane ko hujjojin su kuma in ka diba cin wani littafi da ake kira ashafa na qadi iyad al-maliki an gane ko babi ya kebe a cikin wani littafin kan bayani kan wannan mas'ala waɗanda suke ganin annabawa na iya kafirta don hujjar su suna da kafa hujjoji da abubuwa daban-daban bari mu dan tabo waɗansu daga cikin su kafin mu dawo ma lugha dan nan sai an yi amfani da lugha sannan a fita suna kafa hujjar da cewa Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa kenan sun kace annabi adam ya saba ma Allah kuma gawa ya halaka kenan ya kafirta ina fata an fahimce ni to kaga wannan suna fakewa da shi kuma suna fakewa da annabi Musa ya taba kashe mutum kenan ya aikata kaba'ira fa wakazahu Musa fa qada alayhi suna kafa hujja annabi Yusuf ya so shi zina wala qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kaga sai su fake da irin waɗannan shibohi da waɗansu abubuwa da ake cewa annabawa sun aikata mun ji wannan da kyau to amma in ka ji an ce wa asa adamu rabbahu fagawa ai akala shajara dan shine laifin da yayi cin ittanya kuma ba kafirci bane annabi Musa da ya kashe mutum wannan lokaci ba Allah bai turo shi annabi ba ana fata an fahimce ni kuma ba yayi niyyar kashe shi bane an amdin ballantana a kama shi da wannan shi ka- shi da kanshi da yace hadha min amali shaitan an gane ko ko su kafa hujja a Allah ya ce li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ai annabi an ce min Allah zai gafarta mai zunubai shi to in bai zunubai menene za a cewa a gafarta mishi ina fata ana fahimta ta a in ma kana da zunuban duka gaba da Allah ya gafarta maka tunda an ce wa ma taqaddam ma ta'akhkhara min dhanbika wa ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to ai zunubin da bai aikata bai dace a kira shi zunubi ba ban sani ko mun fahimta ba laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin a saboda su muhajirin kin an ka kawo shi ban sani ko mun fahimta ba kamar da zaka cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kaga su sahabbai da alaye za su zo ne taba amma baka yi cewa Allahumma salli ala sahabati Muhammad bayyi la yajuzu istiqlalan walakin yajuzu tab'an mun gane wannan da kyau to kenan waɗannan ayoyin dukkan su za a yi ta'wilin su cewa annabawa ba wai nan sun kafirta bane ko sun aikata kaba'ira mun ji wannan da kyau ko wannan na farko kenan to yanzu aula ta'udun na fi millatina nan ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahlil wa tanwir sai ce sun yi amfani da wani uslubi da ake kira uslubu tamwih tamwih da ta'un da mimun da wawun da ya'un da ha babba shine wato kamar rikitarwa marmakon su ce lanukhrijannakum wa zai fitar wa zai fitar da manzanni su kafirai to sai su ce aula nu'idannakum sai sun ka ce aula ta'udunna saboda su bar wata ƴar kofa suna jiran su dawo kenan ko ku dawo ba wai ko mu dawo da ku ba amma alhali in an ka ce in baka bari ba za a fitar da kai na an ciristar da kai ne amma sai suka ki amfani da wannan uslubi mun gane wannan Na'am.
shi yasa shi annabi shu'aib yace eh, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin kaga shi ya gane ai cilistasuwa ne ina fata ana fahimta ta ta aula ta'udunna fi millatina ko ku dawo a cikin hanyar mu to sai mu dawo zuwa ga lugha akwai ada ya'udu audatan akwai ada ya'udu idan akwai ada ya'udu iyadatan haka akwai matsala in an ka ce ada ya'udu audatan ana nufin ya dawo ko kuma ada ya udu ya kasance kuma akwai ada ya udu idan idi ya dawo duk da ke a ce iudan ne sai an ka ce idan kuma jam'in sai an ka ce ayad ba a ce awad ba saboda a bambanta tsakanin wasu jam'i tunda akwai ice ana kin sha'ud an gane ko shi yasa turare ake kiran shi wa abin nan udu wanda ake sawa cikin ai- ana hayaki da shi mun gane wannan da kyau to sannan kuma akwai ada ya udu iyadatan shine wanda eh, abin nan eh, ada ya udu iyadatan ya ji ganin marshen lafiya ya zo cikin hadisi na sahihul bukhari ya ce maritu falam ta'udni hadithul qudsi na yi rashin lafiya baka je gani na ba ya ce kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ya za in je in gaishe ka kuma kai ne ubangijin talakai ya ce baka san bawa na ba ya rashin lafiya inda ka je wajen shi kamar ka je waje na ne ban sani ko mun fahimta ba an gane ko to aula ta'udun fi millata kenan nan adakin nan wacce ce cikin su ita ce ada ya'udu bi ma'ana sara shine ya kasance kenan aula ta'udun fi millatina ko ko aula tasirun fi millatina waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba haka nan bane su kafin da sun kawo da magana suna fin su dawo saboda su tunanin su annabawa kafin su fara da'awa akan akidar su suke wasu kuma suka ce a'a saboda annabawa suna da magoya baya sai suka yi taglibi janibin jama'a akan shi annabin wasu kuma suka ce a'a sun yi haka littamwihi dan suna su annabawan ma ai akan haka suke yanzu da su dawo su ce wannan abin ba ba mai kyau bane kaga akwai maganganu na malamai to amma in ka zo ka ce kawai haka na zaka tahiya shararara kaga sai ka zo duk irin waɗanda abubuwan sai ka wuce radda an ka zo da wata shubha sai ka yi tsayi sai ka ga mas mun gane wannan ko to bayan sun kai su kwano tun da sun yanzu lamari ya ɓaci an gane ko Allah ce to fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin su yi musu wahayi su annabawa kinan kowane a zamanin shi an kai mishi wahayi ba ana nufin a zamani ɗaya bane tunda ba a haɗe guda suke lokaci guda ba an gane ko lanuhlik kanna zalimin irfa auha ilaihim ilaihim kin nan ba a ce ilaihim wa ilaihin na ba don babu annabin mace a zance mafi inganci wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ko yuha ilaihim tunda akwai qira'at an gane ko lanuhlik kanna zalimin Allah ce za mu halakar da azzalumai mun ji wannan da kyau fa auha ilaihim rabbuhum ba a ce fa auha ilaihim Allah ba can ka ce rabbuhum rabbu li'annahu al-khaliqu al-maliku al-mudabbir ku kwantar da hankalin ku shine mahaliccin duniya shine mamallakin ta kuma shike tafiyar da komai da haka kawai ne ba ku tsoro rabbuhum ai ba ubangin su bane dai tunda rabbul alamin ne al-idafa lit-tashrif an gane ko Allah ce to lanuhli kanna zalimin ba sun yi amfani da nunu taukid ba lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina to fa auha ilaihim rabbuhum lanuhli kanna zalimin eh an kai mu aminu iyakum Allah ce to za mu halakar da azzalumai kak me yasa Allah ce bai ce wala nuhli kanna fulanan wa fulanan ba a'a saboda a nuna musu waɗannan mutanen azzalumai ne dalilin da yasa Allah ce zai halakar da su saboda azzalumai ne ma'ana kafirai ne mushrikai ne inna shirka la zulmun azim ina fata ana fahimta ta kenan wannan ismul mawsul yana nuna illa da tasa za a kashe su za a halakar da su fa hal yuhlaku illa al qawmuz zalimun sai Allah ce lanuhlikanna adh-dhalimin sai Allah ce to kuma wala nuskinannakumul arda min ba'dihim za mu gadar da ku ƙasa min ba'dihim bayansu ina fata an fahimci ni kiran bayan an hallakar da su za a gadar da su waɗancan wannan ƙasar a nan alarma mu ɗauki al'ijimali wa tafsiri har yanzu lanuhulikan na zalimin za mu halakar da azzalumai to duka ayoyin da suka bayyana yadda Allah ya raga-raga da kafirran kowane annabi lanuhulikan na ta shiga ciki mutanen annabi nuh Allah ya faɗi yadda an ka ƙari da su wato Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fafatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir kaga an halakar da azzalumai amma na zamanin annabi nuhu su ko azzalumai na mutanen annabi lutu falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil a cikin suratul hijr ko ba haka nan bane yawwa mutanen annabi hud ko ba haka nan bane su ko da za a halakar da su samudawa da adawa mutanen annabi hud adawa mutanen annabi salih samudawa su ma Allah ya faɗi yadda an kai ragaraga da su a wurare daban-daban lanuhul kanna ta take da tana aiki alramba kan mu manta kazzabat samud wa adun bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية كاغونا لنهلكن الظالمين كنا ina fata an fahimci ni wa fi adin iz arsalna alaihim ar-rih al-aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karrami kowanne annabi sai ka dauki yadda aka halakar da mutanen shi mutanen annabi shu'aib Allah ya ce fa kadzabuhu fa akhadhahum azabu yawmi dhulla innahu kana azaba yawmin azim فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لنهلكن تنا تنا ايكي ارما نعم an gane ko to wala nuskinannakum al-ardh min ba'dihim zamu tabbatar da kuma ana mu ba ku zaman ƙasa mu gadar da ku ƙasa bayan su ko ba karan bane bayan annabi nuhu an halakar da mutanen shi mi Allah ya ce qila ya nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak ina fata an fahimce ni bayan an halakar da fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala ce wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون كاقل نسكننكم الأرض من بعدهم الله أكبر نعم mun gane wannan da kyau sai Allah ce to zalika ishara ce wancan wanne bai jima da wucewa ba zalika an gane ko sai waɗansu malaman tafsiri sun kace wato al-iskanu kenan wannan zaman gadar da ku da za a yi ƙasar wasu malamai suka ce a'a zalika al-ihlaku tunda ya ce lanuhlikanna zalimin ko ba haka nan bane wasu malamai suka ce a'a dukkan da shi a taurif al-iskanikin ko wani ce al-iskan saboda shi ne yanzu ga wani ce abin nan tauriful ard da iskanul ard da kuma wancan al-ihlak dukkan waɗannan abubuwa guda biyu zalika mun gane wannan zalika to abu biyu an ce zalika ba a ce zalikuma ba to me yasa an ka wannan sai suka ce dama al-mazkur wani lokaci za a haɗe abubuwa daban-daban amma sai ami sai a maida shi zuwa ga almazkuru abinda an ka ambata wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al zalika mun gane wannan da kyau yawo ga kace shin qur'ani akwai kuskure zalika to wancan kuma abubuwa ne ba su nisa ba ko ba karan bane tunda yanzu yanzu an ka haɗe su mun ji wannan dalili kuma saboda abin da ya wuce madi ko yanzu ya wuce to ya zan ba'id saboda ba a yi dawo da shi baya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika bai ce awanun baina haza ba mun gane wannan da kyau to madalla wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim zalika liman khafa maqami zalika wancan liman khafa maqami ga wanda ya ji tsoron maqami al-maqam yana izkuwa da ma'ana matsayi an gane ko domin asalin shi yana iya ɗaukan ma'ana guda uku tunda dama mun faɗa mun ce masdar al-mimi na fi'ili thulathi ma'ana uku yake ɗauka in ya zaman to ruba'i ne kuma zai iya ɗaukan ma'ana hudu tunda al-mukram daga akrama yukrimu ikraman ismul fa'il mukrim ismul maf'ul mukram to mukram ismul maf'ul ne wanda aka aikin abko a kansa sannan al-mukram wurin da anka girmama an gane ko al-mukram kuma lokacin da aka girmama kuma al-mukram kenan ismul zama da ismul makan sannan kuma al-mukram girmamawa kanta masdar mimi yin girmamawa kenan to kaga hudu yake dauka in ya wuce kenan duk fi'ilin da ya wuce harafi uku to da ismul maf'ul da ismul makan da ismul da, ismul zaman da kuma almasdar mimi duka siga guda ce siyaki ne da bambanta maka su amma in thulafi ne mai harafi uku to ismul maf'ul ya fita sai dai zamanto almasdarul mimi ina fata ana fahimta ta da ismul zaman da ismul makan to zalika liman khafa maqami maqami tunda bai fara da zama bayanu na sulasi ne kenan makam ne asalin shi makwam ne daga kama ya ƙumu ismul fa'il alqa'im asluhu alqawim ne sai an kamar da huwawun ta kuma alhamza to sai zaman to almaqumu maqum asalin shi maqwum ne ismul maf'ul sai aka shafe wawun daya an gane ko to almaqam asluhu almaqwam maqwam an gane ko saboda harafin illa ya zo shi yasa sai abin ya canza to a ka'idar larabci shi fi'ili mai kasra mudari'in shi wanda adda kasra to da ismu zaman da ismul makan da almasdarul mimi kasra za a yi musu galibi kaga nazala yanzilu sai a ce manzil manzil masdar mimi manzil ismu zaman manzil ismul makan an gane wannan to in fi'ili mudari'i na da fatha ko dhamma to kuma duka fatha za a yi ba a cewa a yi dhamma in yana da dhamma a'a kaga kataba yaktubu sai a ce maktab maktab masdarul mimi maktab ismu zaman maktab ismul makan duk da yake kuma dhamma a ga mudari'in shi haka mai fatha nas wato fataha yaftahu sai a ce maftah mun gane wannan to kama asalin shi kawama ne fa'ala ya ƙumu ya ƙuwumu kenan kamar misali ya ktubu ne to maqam asluhu maqwam to zalika wannan liman khafa maqami ga wanda ya ji tsoron matsayina an gane ko ni Allah ko kuma maqami kenan sai zamanto wasu ka ce ga maqami din ma kawai an gane ko kamar a kawo ta an kai mukhama ce asalin shi zalika liman khafa iyaya wanda ya ji tsoro na sai aka kama ka amma malamai suke cewa a'a a ce an ɗauko suna an kawo shi gaba ɗaya kawai ziyada ce wanda ba ta da fa'ida wannan babu shi a larabci mun ji wannan da kyau wasu ka ce a'a shi wannan maqami masdarun ne mudafun ne ila wato fa'ili shi kenan zalika liman khafa qiyami alaihi wanda ya ji tsoron tsayuwa ta akan shi wanda ya san ni ne ke kula da shi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ko ba haka nan bane afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wasu ka ce a'a maqam nan masdarun ne mudafun ila fa'ilihi amma ba ga Allah ba zalika liman khafa maqami ai liman khafa wuqufuhu indi wanda ya ji tsoron tsayuwar shi gabana ranar tashin alkiyama dan Allah ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allahu akbar na'am
mun fahimci wannan da kyau na'am to duk da yadda ka ɗauka ko ko zalika liman khafa maqami wannan wanda ya ji tsoron lokacin da zai tsayu gabana kenan waqta qiyamihi ko ko zalika liman khafa maqami wanda ya ji tsoron makana qiyamihi indi lokacin da zai tsayu a gabana ban sani ko mun fahimta ba kenan dai duka dai suna iya shiga sannan kuma ya an ce mutum ya tsayu ai akwai lokacin da ya tsayu akwai wurin da kuma zai tsayuwa kenan babu wata matsala to zalika wanga alkawali me yasa aka kawo shi saboda a nuna maka illa ba wai su annabawan ɗaya wanga hukunci ya shafa ba zalika wani lokacin tana iya kawo wa illa mushirun bil, lil- lil- bil illa don mi don a nuna maka duk wanda ya ji tsoron tsayuwar shugaban Allah ya ji tsoron wa'id na Allah to zai iya samun Allah ya taimake shi akan makiyan shi shi yasa Allah yake cewa an gane ko eh, abin nan wa duribat alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah sai ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah kaga ya bada illa dalilin da yasa na'am zalika bima asaw wa kanu ya'tadun to liman khafa maqami almuhim wanda ji tsoron matsayin ubangiji ko ko tsayuwar da ubangiji yake a kansa ko lokacin da zai tsayo gaban ubangiji ko kuma lokacin da zai tsayo gaban ubangiji ko wurin da zai tsayo gaban ubangiji ko ko ya ji tsoron tsayuwar shi gaban ubangiji liman khafa maqami wa khafa wa'id ya ji tsoron wa'id wa'id shine narko in ji malaman zauri ma'ana kyacewa Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko kyacewar Allah subhanahu wa ta'ala to wa'id na Allah kuma yana da yawa cikin alkur'ani Allah ya alƙawalin duk wanda ya saba mishi to akwai abubuwa da dama waɗanda za su same shi duniya da lahira Allah kai muni tsari kaga wa'id ya zo mujmal sai kai tafsilin shi Allah ya yi alƙawalin duk wanda ya saba mishi ya yi narko duk wanda ya saba mishi a nan duniya zai sha wahala ina fata an fahimce ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ina fata ana fahimta ta waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala ba su bi umarninsa ba a nan duniya suna da wahala kuma a lahira suna da wahala wala nudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbar la'allahum yarji'un ko ba haka nan bane sannan kuma lahira ma bari mu dauko da su ayoyi da suka bayanin lahira wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jafiya kaga wa'id na Allah subhanahu wata'ala na'am
an gane ko zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id to wa khafa wa'id warsh in zai hadawa wa khafa wa'idi wastaftahu yake karantawa an gane ko amma in zai hadawa amma in zai tsayawa bai ce wa khafa wa'idi sai ce wa khafa wa'id shi kuma imamu yaqub shi wa'idi yake karantawa ko da zai wuce ko da zai tsaya duka daya ban sani ko mun fahimta ba Na'am.
wa khafa wa'idi ko da zai tsaya ce wa khafa wa'idi in zai wuce kuma ya ce wa khafa wa'idi wastaftahu amma dai wannan babu matsala dama kasarar da aka yi madalun tana nuna maka akwai ya'un wadda an ka shafi sauran qur'a sun karanta wa khafa wa'id ko da za su tsaya ko za su wuce kenan wa khafa wa'idi wastaftahu inda za su wuce ba za su faɗi ya'un din ba mun gane wannan da kyau Na'am.
ilmul qira'ati ne to sai Allah ce to wastaftahu wastaftahu an gane ko wastaftahu wannan ita ce qira'a mutawatira dukkan qurra haka suka karanta amma akwai qira'a wastaftihu fi'ili amrina ba madi ba an ce wastaftahu fi'ili madina to istaftahu nan ba ana nuhin sun nemi a bude musu daki ba daga alfathu ne shine annasru sun nemi Allah ya ba su nasara an gane ko ko kuma wastaftahu daga alfutaha ne alfutaha shine alhukm sun nemi Allah ya hukumci tsakankanin su mun ji wannan da kyau na'am tau yanzu in mun ka ɗauki ƙira'a waccan shadda wastaftihu to yana komawa ne zuwa ga annabawa domin da Allah ce lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim zalika liman khafa baqa wastaftihu ku nemi cin nasara ma'ana ku nemi Allah ya baku nasara ko ku nemi Allah shi hukunci amma in muka roki ra'a wastaftahu to nan sai ya zamanto akwai sabani tsakankanin malamai wagga qira'a mutawatira ta qurra guda goma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa atafi ne akan fa'auha ilaihim Allah ya musu wahayi ko wastaftahu kuma su annabawa sun timicin nasara an gane ko Na'am.
waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a wato atafina wa qala alladhina kafaru li rusulihim wastaftahu Na'am.
kenan kafirai ne sun ka nemi a yi hukunci tsakankanin su to wannan babu matsala annabawa suna neman Allah ya yi hukunci tsakanin su da kafirai an gane ko annabi shu'aib ya ce in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu- lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu bainana قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ina fata ana fahimta ta Na'am.
ko kuma su ran su ma suna neman wato Allah shi hukunci ina fata an fahimci ni za ku so- suna ganin cewa in har gaskiya ne abinda annaba sun ka zo da shi to Allah ya hukunce musu azaba wa iz qala allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi adabin alim al-muhimmu dai al-fathu nan tana nufin hukunci ko ko tana nufin Allah ya bada nasara Allah ya ce bani isra'ila walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru suna ma Allah ya ba su cin nasara mun ji wannan da kyau wasu suka ce kai duk babu matsala annabawa sun nemi Allah shi hukunci ko ya bada nasara su ma kafirai suna ganin kan gaskiya suke Allah ya hukunci ya bada nasara Allah ya raba gardama kenan duka babu cin karo da juna duk da kyau sun ce a Qurayshawa ne kawai ake nufi da shi wastaftahu kenan sun nemi cin nasara amma babu lahi su ma cikin kafirai suke dan mi dan da an kai yakin badar Allah ce in tastaftihu faqad ja'akumul fathu kenan wasu sun kace nan in tastaftihu kum min ne in kuna neman cin nasara ko Allah shi hukunci to Allah ya nasara ko kuma kafirai Allah ce in tastaftihu faqad ja'akumul fathu in kuna neman Allah ya hukunci to Allah ya hukunci yakin badar Allah ya nuna mai gaskiya wasu kace a mu'min ne sun nemi wannan kuma su ma kafirai sun nemi wannan wannan aya tana daga cikin ayoyin da dhama'ir suke da yawa a cikin tojin fassarar ta sai ka shirya wagga aya ta in tastaftihu in ka diba cikin tafsirai sai ka sha wahala damire sai sai ka iske wajen tafsiri sai ka iske manganu daban-daban kamar ayar da Allah yake cewa a cikin suratu Ali Imran wato qad kana lakum ayatun fi fi'atin litaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ko tarawnahum mithlihim aw taqra'a in kaddiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun sai ka dauki lokaci mai tsawo sai kanka ya ciwo ko professor na haukaki an gane ko Na'am.
to shi yasa akwai ayoyi masu iskali wajen i'rabi wanda zai iya yin bahasi a cikin su ya tattaro maganganun malamai da kuma abin da yake shine rajihi in ana iya jama'u kuma shi jama'u mun gane wannan ko Na'am.
almuhimmu wastaftahu sai suka nemi Allah ya hukunci ko su annaba muka ce ko su kafirin ko ko duka gaba daya kowa ya ja daga sai Allah ce to wa khaba kullu jabbarin anid wa khaba ya halaka kullu jabbarin dukkan jabbar an gane ko mai girman kai anid wanda yake mai taurin kai ina fata an fahimci ni Allah ce innahu kana li ayatina anida an gane ko Na'am.
ya halaka wa khaba kullu jabbarin anid wannan ana ba da kissar wani ɗaya daga cikin 'ya'yan banu umayya walid an gane ko Na'am.
wanda shi ya taɓa ɗauko alƙur'ani walid ya taɓa ɗauko alƙur'ani an gane ko ko da ya buɗa sai ga wannan aya wa khaba kullu jabbarin anid to shi ya san halin kansa shi jabbar ne mutum ne mai girman kai kamar yadda suke cewa cikin kisoshi duk da kyau nan kisoshin galibi wani lokaci ba tabbaci bane tunda ba sanadi gare su ba tabbat abin ya faru Na'am.
aka ce to shi wannan walidikin nan ko da ya buɗe sai ga wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid aka ce to sai ya kikkita alqur'ani kamar yadda suke cewa ba mu da tabbacin wannan 100 bisa 100 wallahu alam Na'am.
yace atu'idu kullu jabbarin anidin wa ha ana dhaka jabbarun anidu idza ma ji'ta rabbaka yawma hasrin faqul ya rabbi mazzaqani walidu ya ce a tuwai da kulle jabbarin ani duk mai girman kai kana kana mishi eh, kai kana kyace shi ya ce to ha ana zaka jabbarun anit ni gane ni ne jabbar kuma anit mai girman kai mai taurin kai ya ce idza ma ji'ta rabbaka yawma hashrin in ka zo ma ubangijinka kaga wannan ya nuna jahilcin shi domin alqur'ani magana Allah ne ba a cewa Allah shine ubangijin littafinsa ba halittarsa yi ba Gaskiya ne. Na'am.
ina fata ana fahimta ta an gane ko Na'am.
idza ma ji'ta rabbaka yawma hashrin fa qul ya rabbi kace ya Allah kaga nan kuma ya mai da hadin zuwa alqur'ani halitta ne Na'am.
faƙul ya rabbi mazzakani walid mazzakani alwalid to wannan ba mu san tabbacin shi ba amma dai mun san masu mulki babu abin da ba su yi tunda fir'auna ya ce shi Allah ne daga baya da yawo ma ya yi Allah don ya ce ana rabbukumul a'la kenan an hada alloli gaba da shi na ogan su kenan kaga ya fi Allah Haka.
eh Allah kai mu nasari Na'am. Amin.
an gane ko wani lokacin shu'ara kuma suna wuce iyaka har ana ruwaitowa wani lokacin wani sha'ir ne ban sani ba ko wannan ya inganta dai suna cewa ne ko mutanabbi da yake cewa ma shi ita la ma sha'atil aqdaru fahkum fa anta al wahidul qahhar kaga ma shi ita abinda kake so shi yake abu kowa la ma sha'atil aqdaru ba abinda kaddara take so ba ba abinda Allah ya kaddara ba fahkum fa anta al wahidul qahhar kaga wannan ai yayi muni in ma abin ya tabbata saboda wani bi mutum idan ya shahara yana da makiya Allah kai mu tsari almuhimmu wa khaba kullu jabbarin anid sai Allah ce to min wara'ihi jahannam wagga aya tana da alaka da shi jabbar kin damiri na kuma zuwa ga shi jabbar shine alaka ta da wancan ayoyin min wara'ihi an gane ko wasu ka ce min wara kalima ta alwara tana daga cikin al-addat mu rike da kyau al-addat in an ce al-addat sune kishiyoyin juna kalima ce wadda tana bada ma'ana biyu ta ba da e ta ba da a'a wani malami ya littafi a kansu to wanka tana daga cikinsu a wajen waɗansu malamai waɗansu malamai ba su tsaye aka haka ba min wara'ihi kalima ta wara wani lokacin tana nufin baya wani lokacin wara tana nufin gaba wa kana wara'ahum malikun ya akhudhu kullu safinatin qasba sun kace amamahum malikun an gane ko to almuhimmu dai wara min wara'i wa bunga min wara'ihi jahannam gaban shi akwai jahannama tunda shi yanzu bai riga ya shiga jahannama shi jabbarikin nan ba an gane ko kenan gaban shi tana jahannama tunda jahannama ba bayan shi take ba an gane ko wa yusqa min ma'in sadid sannan za a shayar da shi an gane ko wa zai shayar da shi nan fa'ilin ba a kawo shi ba kana cewa Allah zai shayar da shi an gane ko ko ce mala'iku za su shayar da shi amma mala'iku da izinin Allah wa yusqa za a sha da shi min ma'in daga ruwa sadid wanda yake ruwa ne mai wari kamar ruwan kurji shi yasa wadanda suke cewa a'a ruwan da ke fita daga farjin masu zina maza da mata shine za a shahid da su sadid kenan an gane ko da jin sadid ka san abin babu kyau an gane ko to sai Allah ti yatajarra'uhu nam yatajarra'uhu da ainu ne ba yatajarra'u da ba da alhamza ai an kace yatajarra'u da alhamza ana nufin ya yaji ya jajirci amma kace yatajarra'u da ainun yana kwadada inji malaman zauri ma'ana yana kwankwada yana sha sai Allah ce wala yakadu yusiruhu bai yi kusa ba yusiruhu ya sha wannan ruwan ya wuce ta makoshin sa an gane ko sai Allah ce wa ya'tihi al-mautu min kulli makan duk mutuwa za ta zo mishi na ana nufin asbabul mutu za su zo mishi don ba ina nufin mutuwa ita da kanta ba an gane ko yasa yan qur'ani sun kace ai an ce wai mutuwa ma za a yanka ta za a zo ita da siffat wai wato abin nan wai wai cikin hadisi wai za a za a kashe mutuwa ina fata ana fahimta wai ai asalin mutuwa ai shine jiki ya rai ya rabu da jiki ba zai sake dawowa ba tunda bacci yana dawowa wai wai a ce mutuwa za a yanka ta to su sun manta da ita mutuwar to tana iya ta mutu me dalili saboda ita mutuwa halitta ce allazi khalaqal mauta wal hayata ashe mutuwa halitta ta an kai don an ce ta mutu ba wani abin mamaki bane mun gane wannan ko wa ya'tihi al-maut min kulli makan ana nufin wa ya'tihi asbabul maut min kulli makan wa ma huwa bimayyitin kun ba zai mutu ba don inda zai inda mutuwar ta zo mishi da ba za a ce wa ma huwa bimayyitin ba na asbabul maut ake nufi kamar yadda Allah ya ce wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu ko ba kana bane to faqad ra'aytumuhu kun ga mutuwar ai ra'aytum asbabahu kuma al-maut muzakkar ne dan ta'ud din shi maftuha ce ba waccan ta marbuta ba balle ka ce mu'annaf ne ina fata mu bai ce fa kadra aitu muha ba amma da Hausa ita mutuwa mace ce kan gane ko mutuwa ta wuce da shi kiran kaga da Hausa matsayin mace take ina fata an fahimta yawwa kenan wannan ruwan kaga nan akwai wani abu da ake kira addirasa almaudu'iyya addirasa almaudu'iyya tana da muhimmanci cikin alkur'ani ka ɗauki wani abu ka maida shi maudu'i don ka cicciro na soshin da suke da alaƙa da shi ko cikin alkur'ani ko hadisai ko ma cikin alkur'ani da hadisai sai ka haɗa maudu'i a nan min ma'in sadidikin nan kana iya dirasa almaudu'iyya akan abincin da ke cikin wutar jahannama kaga in an ka ce azabar jahannama maudu'i ne mai faɗi ko ko abincin da ke cikin wutar jahannama ko abin shan da ke cikin wutar jahannama ko suturar yan wuta a cikin wutar jahannama kaga wanga duk maudu'i ne to nan tunda ya ce ma'in sadid ga daga cikin yadda bala'in sheki ya tajarra'uhu wala yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa mayit sannan wannan ruwan ba wannan ɗaya abbala'in shi ba Allah ce yashwil wujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa an gane ko wato ruwan ruwan da ke cikin wuta kaje irin yadda yake da kuma sauran wurare inda Allah subhanahu wataala ya ba da labarin wuta ruwan da yan wuta suke sha mun gane wannan ko yawwa sannan kuma in ka gana ma sai ka hada da abinci daga nan kuma sai ka koma kishiyar shi to shi ko ruwan wuta menene kishiyar shi eh ruwan aljanna yawwa alramma to mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa almuhimmu dai sai ka dauki shi ko na wancan kishir kaga sai ka samu mutu ai mun gane wannan ko to yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi almautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit ko ba kana bane wa min wara'ihi azabun ghalidh sannan kuma wannan ruwan Allah ya faɗi yadda yake wasu kuma an hamiman faqatta'a am'a'ahum kaji da yadda yake sai dirasal mawdu'iyya kenan kaga hankalinka sai ya dawo akan abu to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yatir mutu min kulli makanin wa min mayit wa min wara'ihi azabun ghalith sai Allah ce mathalul ladhina kafaru bi rabbihim wannan aya wajen i'rabi in ka diba cikin ad-durrul masun في علوم الكتاب المكنون نا الشيخ السمين الحلبي الأندلسي يا كاو مغانغانو غدا شدة يتي أكوي أوجه مغانا نوا شدة تو ما دل وجه إعراب انت سيدا من لما يسون كي مغانا شدة كلمة تمثل وان لوكتي تانا نفهم مثالي وان لوكتي تانا نفهم صفة أنغاني كو مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة التي وعد المتقون لا ربا سنة مثل مثل مثيل suna cewa wato masal shabah shibih shabih ga kalmomi waɗanda wazanin su ya zo ɗaya kuma anarsu ta zo ɗaya a larabci irin wannan yana da wahalar samu ina fata an fahimce ni in ka diba cikin abdurul masun wajen masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara zaka iya ganin irin wannan bayani mun gane ko to madalla masalul ladina kafaru bi rabbihim i'rabi na farko wanda an ka kawo akan ta sun ka ce masal matsayin mubtada yake amma khabrukin shi mahzuf an shafe shi kenan matsalul ladhina kafaru bi rabbihim fi ma yutla alaikum a cikin abin da ake ba ku labari na cikin alkur'ani kenan sai zama to khabarkin an yi mi an shafe shi waɗansu daga cikin malamai masu i'rabi an gane ko kenan sai zama to da an ka ce fi ma yutla alaikum matsalul ladina kafaru bi rabbihim fi ma yutla alaikum sai zama to a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin asfata jumla ce can daban waɗansu daga cikin malamai masu i'rabin wato aya sai suka tafi cewa a'a shi masal matsayin mubtada yake a'maluhum an gane ko yana matsayin mubtada wato na biyu an gane ko yana matsayin mubtada na biyu mubtada umsanin kenan karamadin ishtaddat bihi rihu shine al-khabar wato matsayin khabar waɗansu kuma daga cikin malamai irabi sun kace kalima ta masal za'ida ce asalinta allazina kafaru bi rabbihim shine mubtada a'maluhum shine wato mubtada sani karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif shine matsayin khabar mun gane wannan da kyau waɗansu daga cikin malamai na i'rabi suka tafi cewa a'a ita kalima ta masalul ladina kafaru bi rabbihim tana matsayin mubtada a'maluhum tana matsayin badali badalul kulli min al kulli an gane ko kenan karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif shine matsayin khabar kenan masalul ladina kafaru bi rabbihim masalu a'malihim waɗansu daga cikin malamai sun ka tafi cewa masalul ladina kafaru bi rabbihim yana matsayin mubtada a'maluhum yana matsayin badal amma badalul ijtimal domin kafirai su suke yin aikin kamar ka ce nafa'ani zaidun ilmuhu kaga ilmin zaidun ba shi a gaba ɗaya ba amma dai zaidun yana da ilimi shi na ake kira badalul ijtimal wanda badal shi kanshi nau'uka ne akwai badalul kulli min kulli akwai badalul ba'd min min abin nan badalul kulli min ba'd akwai sauran su dai suna da yawa an gari ko akwai badalul tafsil mutum zai iya bincike kansu ya gano su kuma ya ga fa'idar da ke cikin su game da larabci da kuma tafsirin alqur'ani da bayanin sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shari'a mun gane wannan da kyau to madalla wasu daga cikin malamai sai suka tafi cewa a'a shi mathalul ladina kafaru bi rabbihim mathal shina matsayin wato mubtada a'maluhum kuma shine khabar ina fata an fahimce ni karamadin shi kuma yana matsayin khabar ne na mubtada mahzufun kenan zahabuha wa adamu naf'iha karamadin istaddat bihi ar-rihu fi yawmin asif Na'am.
kaga dai irabi dai daban-daban amma inda iskalin yake inda mushkilar take ina fata ana fahimta ta inda mushkilar take masalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum in an ce misalin kafirai aikin su to ai aiki daban kuma kafirai daban ban sani kuma fahimta ba to shi yasa cikin qur'ani irin wannan yana da yawa kullum in ka zo ka ga abu bayyi to sai ka kaddara ko na farko ko na biyu don saboda ma'anar ta yi alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajji watanni ne to ai aiki daban watanni daban sai ka koma ka ka kaddara ma na farko ka ce ashhurul hajji ashhurun ma'lumat na'am ina fata ana fahimta ta ko kuka ce alhajju zu ashhurin ma'lumat ban sani ko mun fahimta ba to dole in ka tashi wajen tafsiri sai kai hakan ga in ba haka ba sai abin ya kiya kaga an ka ce masalul ladina kafaru bi rabbihim misalin kafirai a amaluhum aikin su a to ai kafirai daban kuma aikin su daban ina fata ana fahimta ta amma sai ka koma masalul ladina kafaru bi rabbihim misalin kafirai to ku saurara ku ji a amaluhum karamadin istaddat bihi rifu min asif kenan sai ka dunkule shi sai ka bada shi a matsayin wato shi a amaluhum yana matsayin mubtada thani karamadin shine khabar sannan da mubtada al-awwal eh, da mubtada thani da al-mubtada thani da khabar da kinsa matsayin khabar ne na mubtada al-awwal akwai dai maganganu da dama ko ko masalul ladhina kafaru bi rabbihim masalu a'malihim misalin kafirai misalin aikin su an gane ko karamadin ishtaddat bi ma'ana tunda su tambadaddi ne aikin su mu tambadaddi ne dan haka zaka zaka fahimtar magana almuhimmu dai a'maluhum ayyukan su Allah ce karamadin kamar toka ce shine ake kira habdi a wani wuri ramad kalma ce wadda take mufrad jam'in shi rumud an gane ko rumut jam'in shi kuma na ƙilla tun wanga jam'ul kasra na sai ka ce armida jam'ul jam'i sai ka ce armida'u kamar jamadun jumudun ajmida kiran shi ne jam- wato jam'ul l- l- l- ƙilla an gane ko kuma laraba suna cewa ramadun rimdidun wato kamar toka ce wadda ta wace ta yi ɗaiɗaiɗai in baka san wannan ba an gane ko almuhimmu dai Allah ce misalin aikin su karamadin kamar toka ce habdi kenan ishtaddat bihi rihu wanda iska ta yi tsanani a kansa ko ishtaddat bihi riyahu kamar yadda imamu nafi'i da abu ja'far sun ka karanta almadaniya ne kenan ake kiransu a cikin ilmul qira'at an gane ko to an ce karama da istaddat bihi rihu nan kuma an ce istaddat bihi riyahu saboda su sun kace ar-rihu ba ana nufin iska daya ba a'a nan al-jinsiyya ce kamar da an ce wato innal insana lafi khusr sai an ce illal ladina amanu ai ba mutum guda ake nufi ba to da wanda sun kace karama da istaddat bihi rihu da wanda kace riyahu kenan duk ma'anar shi daya ko kuma a'a karamadin ishtaddat bihi rihu da iska daya da iskoki masu yawa ba wancan iskoki na aljannu ba duk iskan da ya buga in ya- ya dauke toka ai kace kace na zai da ita shikenan babu matsala sai dai zamanto a yan iska dai ne bugun da zai mata bai kai bugun iskoki masu yawa ba saboda wani kafirin aikin shi ya zama tambada da na wani an gane ko Na'am.
yawwa ko ko in ma aikin alkhairi ne to wani kafin ya fi wani aikin alkhairi to sai Allah ce ayyukan su karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif kamar yini ne wanda yake akwai iska mai tsanani ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif a cikin yini an gane ko asif mai tsananin iska to amma ai shi rihu din shine a asif ba yawmukin ba amma saboda shi iskan a cikin wannan yini yake sai an ka danganta shi zuwa gare shi shi yasa waɗansu sun ka ce ma'tufun alal jiwari ya kamata a ce karamadin ishtaddat bihi rihu tun da rihu fi rihun asifun ne fi yaumin sai an ka ce a karamadin ishtaddat bihi rihu fi yaumin asif an ka danganta asif zuwa ga yau an gane ko sun ka ce atfun alal jiwar waɗansu suka ce "Mm-mm, ba mu yarda da wannan ba babu wani atfun alal jiwar na'am nan kamar abin da yake wato an shafe wani abu ne karamadin istaddat bihi rihu fi yawmin asifin rihuhu iskan shi yana bugawa wasu ka ce kai mu ba mu yarda da wannan ba shi asifkin nan wato alan nasab wato akwai lokacin da ismul fa'il ke zakuwa amma dangantaka yake nufi kamar yanzu in ka ce tamirun alramma tamirun shine zu tamrin labinun zu labanin na'am to asifin zu usufin ma'abucin kenan bugawa iska yini ne wanda iska yana bugawa mai karfi a cikinsa asafa wato ya asifu kenan ya abu ya tashi habbatin rih bi quwwa ina fata an fahimce ni Na'am.
to sai an ka ce karamadin saddat bihi rihu fi yawmin asif sai an ka ce la yaqdiruna la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba su da iko game da abin da sun kaita akan wani abu a cikin bakara kuma sai Allah ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu sai gabatar da shay'in to wannan kaka zamu yi da shi can cikin bakara mun tattauna kan shi amma bai hana mu kawo shi ustazu dr fadil samar ra'i a cikin littafin sa at-ta'birul qur'ani sai yace can cikin bakara da anka ce la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu an gabatar da shay'in saboda mutumin da ya ciyar da duke shi ana zancin ciyarwa ne ba a kiran shi kasib sai dai a kira shi munfiq an gane ko nan kuma ana zancen a amaluhum ne sai an ka gabatar da kasabu domin aikin ka abin da ka aikata na laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat amma muka ce wannan ra'ayin yana da rauni domin shi kanshi ciyarwa aiki na ina fata an fahimci ni shi na daga cikin kuma abin da za a sa kanka maka da shi kuma shi na daga cikin al'amal sai dai a ce a'a nan abin da yasa an ka gabatar da an can abin da yasa an gabatar da ala shay'in mimma kasabu saboda ana zancen abin da sun ka bayar na sai a gabatar da shi nan kuma cikin suratu ibrahim ana zancen ababen da sun ka gabata suwa na suna jiran sakamakon su gaba daya sai an ka ce la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in saboda nan zancen ayyukan su ne gaba daya ake yi ba zancen cewa ita kadai ba wallahu ta'ala a'lam to la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko akan la yaqdiruna mimma kasabu ala shay Na'am.
an gane ko ba su da iko akan komai wato da sun ka aikata sai Allah ya ce to zalika huwa dalalul ba'id wannan ita ce bata wadda take mai nisa to wannan ayar kafin mu karkare tunda ina tunanin mu kara ko da eh, aya biyu ne a gurguje waɗanda za su zo bayan wannan a gurguje ne za mu kawo su O- ko kuma muna iya barin su ma ah, har zuwa darasi na gaba babu komi mu tsaya bakin wannan ayar ko yanzu an samu abin da an samu Allah ya sa albarka wannan ayar me ya alaka ta da abin da sun ka gabata ina fata ana fahimta ta me yasa an ka kawo ta saboda an yi zancen za a yi ma yan wuta azaba to wani zai iya tunanin ai yan wuta suna da aiki na alkhairi da suka aikata sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza a nan duniya to sai Allah ce kakka sa tsammanin suna da wani amfani waɗannan ayyukan banza a banza za su tafi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ko ba haka nan bane Na'am.
sannan Allah subhanahu wataala ce man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun kaji shi yasa wani zai iya tambaya ce to ya an kai ayyukan su dubu su amfani su ba sannan sai Allah kawo wannan mun gane wannan da kyau to wannan shine wato abin da yake da alaka kenan da wato ilimi wato na eh, al-munasaba ina ganin yawwa ilmul munasaba bainal ayat to كرما أدري اشتد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد to zalika wancan abinda an ka bada misali an gane ko kenan zalika wannan wannan misalin abinda an ka ga- gabatar ko ko irin aikin da sun kai ya tafi ga- gaba daya zalika huwa dalalul ba'id a asali a larabci ana iya cewa zalika dalalul ba'id ko ba karan bane amma zalika mubtada ne ad-dalalu khabar ne to mubtada in ya zamanto ma'rifa khabar ya zamanto ma'rifa yufidu al-hasr in nace al-ustadhu al-jalisu ina nufin a nan wurin nan shi kadai yake zaune amma in nace al-ustadhu jalisun ba ina nufin shi kadai yake zaune ba ta'riful juz'aini ake kiran shi a ilmul balaga in an ce al-juz'aini ana nufin al-mubtada wal khabar in mubtada ya zamanto ma'rifa khabar ya zamanto ma'rifa to yufidu al-hasr to kenan kaga nan akwai zalika dalalu kenan wannan ita kadai ce bata to kuma sai ga huwa shi ma yufidu al-hasr in an kawo shi yufidu at-ta'kid wal qasr kenan ta'kidi na wa'annan biyu zalika huwa ad-dalalu kuma al-ba'id wannan ita ce bata mai nisa wadda babu bata irin ta don kafirci babu wata bata wadda ta kai shi Allah kai mu tsari da bata ta duniya da lahira sannan kuma in ka diba ba'idikin nan ya gabata a can cikin wato eh, aw- ya gabata a cikin ayoyin da sun ka gabata tunda Allah subhanahu wata'ala ke cewa وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ذلك هو الضلال البعيد نعم kaji irin abin da duk sun ka aikata da daɗin da suka ji duniya duk kokarin da sun kai su samu wani alkhairi ba su samu wani alkhairi ba to ba'id kuma sai zaman to sifa ce mushabbiha daga fi'ili ba'uda ya bu'udu ba'id kaga wannan sifa ce wadda take wato tabbatacce bai ce ya bu'uduna ba sai ce ba'id tabbata tabbata ce wadda babu canji akan ta Allah kai mu tsari nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya tafi in Allah ya kaddara darasi na gaba sai mu tashi wato ayata alam tara أن الله خلق السماوات والأرض كو أن الله خالق السماوات والأرض قراءة حمزة الكسائي دخلف أبن دمك فرع هذا من توليدي الله شبا ملادا وان دمك يكسكيكم الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته